أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلى الله على الفاتح الخاتم سيدنا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ورضي الله عن أصحابه ذوي القلب والتدان الذين افتازوا برؤية النبي المختار رضي الله عن أهل بيته الطاهرين المطيرين ورضي الله عن القطب المكتوم وبرزخ المحمدية وقطب الأبطال الشيخ السيد أحمد بن محمد التجاني رضي الله عن خليفة أبي العباس مؤلف كتاب خاص بالإلباس الشيخ السيد إبراهيم إياس رضي الله عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومن والاهم ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wataala da ya bamu dama da aran lokaci muka sake dawowa karatu wannan littafi namu mai albarka wato littafin ruhul adabi a littafin ruhul adabi littafi ne da maulamu shafin islami wa sa'adatul anani a shaf ibrahim inyas ya rubuta da nuna ma dukkan al'ummar musulmi hanyar saduwa da Allah lami lafiya a wannan rana ta juma'a goma sha shida ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da uku haihuwar annabi isa dan maryam wanda ta daidai da ishirin da bakwai ga watan a zulqa'ada shekara ta dubu ɗaya da ɗari a da ɗari ɗaya da arba'in da hudu haka ne dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu hijirar annabi daga makka zuwa madina wanda a wannan rana shine zaman mu na wannan karatu na tamanin da bakwai. A rana ita yau mun ɗan samu matsala wajen lissafin a karatun, sai muka ce tamanin da biyar alhali waccan satin ne tamanin da biyar. To duk da dai a yadda muke rubuta na lambobin karatun mu rubuta tamanin da shida ɗin, amma a baki tamanin da biyar muka ce, to ba tamanin da biyar ba ne wancan tamanin da shida ne, wannan shi ne zama na tamanin da bakwai. A baitika kuma muna baiti na tamanin da takwas ne. inda shi yake cewa dum ala mukaffirati zambi wa dum ala mukaffirati zambi akadu ha salatu hadha alqutubi inda muke magana akan abubuwan da suke kankare zunubai abubuwan da ke sa idan mutum ya yi zunubi to idan ya aikata su ko ba ma ba ma kamata ya mutum mutum idan ya yi zunubi ba dukkan dan adam mahalli ne na kusakurai kowane mutum mahalli ne na kusakurai abinda zai tsiratar da bawa a wajen Allah shine yawaita istighfari da mai da lamari zuwa ga Allah to a wannan baiti muke a to zamu ci gaba da inda malai yake cewa lil qudr al maqtumi wal barzakh al ma'lum sayyidina shaykh radiyallahu anhu iddatu salawatin sha'nuha azim wa nafquha jasim min bainha salat al fatih salat al fatih lima ublik التي أنزلت على البكري مكتوبة بقلم القدرة وأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا الشيخ رضي الله عنه ولها فوائد جمة في كل ما يربط الأبد بربه وبنبيه صلى الله عليه وسلم خصوصا في مجال تكفير الذنوب إلا لا متاجتنا ما نأتي للقدر المقسوم والبرزخ المعلوم لسيدنا الشيخ رضي الله عنه إدة صلوات مولانا شيخ تجان رضي الله عنه كمر ثورا باين الله وليي ينادى mayawaitan salatota yana da salatoti daban-daban wanda malam yake sha'anuwa azimin sha'anin waɗannan salatai da kyau yake da shi sha'anin wannan salatai sha'ani ne babba wa naquha jasimun amfaninta gwaggwaba ne waɗanda suka lazumce ta sun ga amfani ta ta hanyar saduwa da alkhairin duniya da alkhairin lahira kafin wuce nan sai in ce bayan Allah suna da salatoci ko su addu'o'i da Allah subhanahu wataala yake kimsawa a kirazan su ta hanyar ilhama wannan ka samu wata addu'a ko wani salati ko wani addu'a ta hanyar ilhama ko ta hanyar mafarki wannan shari'a ta halartar da haka muddin aka duba wannan addu'ar ko wannan salatin ko wannan addu'ar ya zamanto ba ta ci karo da kowane abu na shari'a ba wannan abu ne wanda yake maluma sun tabbatar da wannan bisa hujjoji mabambanta wanda wannan karatun ba nan ne mahallin bude waɗannan hujjoji ba sai a karatu suka misali waɗanda za su zo mana a gaba kawai za mu ne so muke son mu tabbatar cewa ba shehu farau ba kuma ba yan tijjaniya ko yan dariƙa kaɗai farau ba a bayan Allah da dama suna da addu'o'i waɗanda Allah subhanahu wataala ko dai kimsa musu ta hanyar ilhama ko suka gani ta hanyar mafarki ko wasu abubuwa a kowane ɓangare ko a kowane ɓangarori na malamai akwai waɗannan addu'o'i don haka ba shehu farau ba ballantana tashi ballantana tashi ke zaci ana tare don haka sai malam ce min bayni ha salatul fatih a ganin waɗannan addu'o'in akwai salatul fatih lima ugulika akwai salatul fatih lima ugulika allati unzilat ala al-bakari wanda Allah ya saukar da ita yayin ilhamata ga qutubul bakari asalin salatul fati ba ta shau tijani bane asali hasali ma tun kafin zuwa shau tijani wasu lafuzzan salatul fati an ji su a bakin imamu ali imamu ali dan abi talib yana da salati wanda yake ma annabi wanda kuma kai sai ba annabi bane ya koyar da shi ku ga hujjoji akan maganar cewa Allah ya kimsa ma wani bawa wata addu'a ya roki Allah da da wannan addu'ar tun daga zamanin sahabbai kamar yadda na faɗa dai nan ba mahallin bude ko faɗaɗawa ne ko tsawaita akan hujjojin waɗannan abubuwa ba. To bayan nan sai Allah subhanahu wataala ya girmama Muhammad al-Bakari wanda Muhammad al-Bakari din nan jikan sayyidina Abubakar Siddiq ne. Sauraka Allah ya girmama shi da wannan salati wanda ta ɗauki gwalagwalai da sifofin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan sifofi na Annabi hadisai da Alqur'ani duk sun tabbatar mu da Annabi waɗannan sifofi. Sauraka a ƙarshen ta kuma ta yake ta to Allah ya yi salatin adadin girman Annabi a wajen Allah. saboda duk wanda zai ce maka ga adadin ladanta wallahi ya gaya maka ne kawai abinda hankalinka zai iya kamawa iyakar abin da za a iya gaya maka in za ka iya faɗin iya girman annabi a wajen Allah to duk wanda ya karanta wannan salati sau ɗaya to za ka iya faɗin adadin salatan da ya ma annabi in dai za ka iya faɗi in ba za ka iya faɗi ba to ba za ka iya faɗi ba ana tare to saboda haka sai ji Muhammad al-Bakari shi Allah ya girmama da salatul fati Allah subhanahu wataala ya mai ilhamata bi qalamin qudrati ya ganta a rubuta da alqalamin qudra wa ataha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li sayyidina shaykhi sai shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi izinin ta ga Maulana Shehu Tijani radiyallahu anhu wa laha fawaidu jamma tana da fa'idodi masu tarin yawa fi kulli ma fi kulli ma yarbitul abda bi rabbi cikin duk abin da ka san yana hada bawa da ubangiji shi ya sada zuciyar bawa da Allah wa bi nabihi duk abin da ka san yana hada bawa da annabi sallallahu alaihi wasallam yana samu cikakken kusaci a fadar annabi to salatul fati ta kunshi waɗannan abubuwan khususa ba da ce ballantana fa ballantana fa fi majali taksir zunubi a fajan kankare zunubai a fajan kankare zunubai salatul fati tana da rawa tana da dauri fa'ali da take takawa fagen kankare zunubai Allah subhanahu wataala ya azurta mu da sirrikar da ke cikin ta qala sayyiduna radiyallahu anhu maulana to tijani ya fada yarda Allah tabbata a gare shi fi ifadatul ahmadiyya a cikin littafin sa mai suna ko a cikin littafin almajirin sa mai suna ifadatul ahmadiyya to da shi to tijani wato a ka'idar shi bai zauna ya wallafa littafi ba bai zauna ya wallafa littafi da hannunsa ya ɗauki alƙalami da takarda ya rubuta littafi ba. Bal akwai littattafai akwai littattafai kamar guda uku wanda ake jinginawa zuwa gare shi amma ba shi ne ya zauna ya wallafa su ba ko ce ma sun kai kamar guda hudu. Akwai jawahirul ma'ani na Sheikh Ali Harazmi Barrada abin da ya faru yana jin maganganun Shehu Tijjani ne idan ya ji sai ya rika rubutawa. Idan Shehu yana fassara wasu ayoyi na Alƙur'ani ko wasu hadisai na annabi ko wasu mas'aloli na fikihu ko wasu mas'aloli na tauhidi to sai ya rika rubutawa yana rubutawa yana rubutawa yana rubutawa daga daga farko ya tara takaddu masu yawa sai shau tijani ya ce takaddin nan da ka tara masu yawa a kona su bana son a rubuta sai aka kona su bayan dadewar lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai shau ya ce mashau tijani a tattara kar ka sake sawa a kona takaddun da aka tattara na maganganunka sauraka maganganunka fassarori ne na alkur'ani fassarori ne na hadisai na sauraka kana fassara magana ta ne don haka a bar maganganunka a dawwana su sauraka sai aliyu larazimi ya rubuta jawahirul ma'ani daga abin da ya ji daga bakin shehu tijjani radiyallahu anhu to amma anan duk da yake masana mu ba akan wannan abun take ba akwai wasu wadace waɗanda malamai suke ganin cewa ba daga bakin shofi jani kai tsaye maulana aliyu harazini ya ji su ba a jawahirul ma'ani saboda shi haka shi jawahirul ma'ani zaka kasa shi kamar kashi uku ne kamar haka akwai wanda baki da baki sai ya ji aliyu harazini ya ji a bakin shofi jani radiyallahu anhu akwai wanda kuma da larabcin baki shofi jani ya rubuta a gane wannan ya ji da a baki Shehu Tijani kuma ya rubuta da larabcin da Shehu Tijani ya yi magana. Kashi na farko kenan. Akwai kuma wanda ya ji daga baki Shehu Tijani amma ya rubuta shi da ma'ana. Misali abinda ake ce ma ruwaya da ma'ana wanda malaman hadisi sun halatta haka. Abinda ake ce ma ruwaya da ma'ana misali Shehu Tijani sai ce ungo a cikin maganganunsa kenan. Shi sai Ali Larazumin ya zo sai ya ce to sai Shehu Tijani ya ce karbi. an gane shi ma'anarsu ɗaya to shi ne ruwaya da ma'ana to akwai irin wannan a jawahirin ma'ani sannan akwai kuma waɗanda zaman da shauti da misali alil harazini bai halarta bai halarta ba sai zama shauti da ya faɗi wani abu shi alil harazini bai halarci wajen ba an samu wani saboda kowane ɗalibi za a iya samu wata rana bai zo makaranta ba to wata rana bai zo ba idan shauti jani ya faɗi wani abu sai ya ci wannan maganar daga bakin almajiran shauti jani sai ya rubuta to kusan a irin wannan fuskokin ne aka tattara jawahirul ma'ani shi sa maulana shekh radiyallahu anhu yace idza samitum anni shay'an fadluhu bi mizan shar'i fama wafaqa fakhuzuhu wa ma khalafa fatrukuhu wato da duniya tana da adalci babu dalilin da za a zagi wannan shehu radiyallahu anhu dalili saboda shi ya fi fita ko ba sabulu cewa duk abin da kuka ji an ce ni Ahmadu dan Muhammadu na faɗa ku auna shi da ma'aunin shari'a. Idan kun ga ya dace da shari'ar da annabi ya zo da ita, ku riƙa ku yi aiki da shi ne na faɗa. Duk abin da bai dace da shari'a ba, to ku sani ba ni na faɗa ba ku bar shi. Ana tare? Na'am. To saboda to wannan shine ƙarshen adalcin da za a yi ma wannan jagoran. To wannan kenan. To akwai jawahirul ma'ani sannan akwai aljami'u mafsara kadi da suna yana da yawa ban rike shaka gaba daya aka ba shi kuma aljami'u na sayyidi muhammad al-mushiri ne shi ma al-madri shawti jami mutumin shinkita ne nan waje dan murtaniya to shi ma ya ji wasu gwalagwalan ilmomi daga shawti jami ya kuma rubuta to sai wannan ifadatul ahmadiyya din da muke magana shi kuma na sayyidi sufyani ne shi ma al-madri shawti jami ne ya ji maganganu ne daga baki shawti jami sai ya rubuta sai kuma akwai hamsiya ta imamul busiri wanda ya yi aba ai hamziya wanda ya yi ta yaban annabi sallallahu alaihi wasallam wajen baiti ɗari hudu da wani abu ne to shau tijani ya fassara ta yayi mata sharhi shi ma ali harazimi ne ya ji sharhin daga bakin shi ya rubuta to kusan waɗannan ne za ka iya samu a ce maka littattafan da aka ji su daga bakin shau tijani aka rubuta amma ba shi ya zauna ya rubuta da hannunsa ba ba kamar shau ibrahim radiyallahu anhu ba shau ibrahim zama ya rika yana wallafawa da hannunsa ya wallafa wajen guda saba'in da biyar littattafai Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya cika mu da albarkarsu to abin da yake cewa a cikin wannan ifadatul ahmadiyya bisa abin da shafi shanin salatul fashi yace zikiru lailatul juma'ati an bato a daren juma'a in aka ce daren juma'a jiya da dare kenan jiya da dare mi'atan mi'atan min salatul fati an bato a daren juma'a an baton ɗari na salatul fati a daren juma'a ka ambaci ɗari na salatin fati a daren juma'a jiya kenan a haɗa hankali shawai yace ka ambaci ɗari na salatin fati lima ubulika a daren juma'a ba da nomin nasi amma bayan mutane sun yi bacci kamar sha biyu kenan da zuwa karfe ɗaya sai ka tashi ko iya wannan ɗin kawai za ka yi to sai ka tashi kai alola shawai yace yukaffiru arba'a mi'ati sanatin yana kankara zunubin shekara ɗari hudu saboda haka شو منقولي رضي الله تعالى عنك وأرضاك وصلى الله وسلم على جدك رسول الله صلى الله عليه وسلم شو منقولي وفي فضل صلاة الفاتح لما أقول لك أكبر صلاة الفاتح لما أقول لك يقول رضي الله عنه شو هنا فدا الله يقال ما يدا في المصدر نفسي أتكبع الإفادة الآمدية yana cewa lau zakartu lakum wallahi da zan ambata muku haqiqatan lau zakartu lakum haqiqatan wahidatan da zan ambata muku haqiqa daya min haqa'iqil fatihi lima ubulika na haqiqoqin da ke cikin salatul fatihi lima ubulika la afta akabirul arifina bi qatali manyan arifai masana Allah ba za su gane me nake cewa ba cewa ma za su yi a kashe ni in ji maulana katamu tijani radiyallahu ashe akwai wasu haƙa'iku a cikin a cikin salatul fatihi hatta haɗiku a cikin salatul fati wanda ko wannan duk wanda Allah ya azurta da karanta tarbiyatul azkar kuma ya lazamci karanta salatul fati ya san waɗannan haƙa'iƙu da ke cikin salatul fati kasancewarsa tana da haƙa'iƙu guda tana da ah, maratibu ne guda biyar daidai waɗannan halarorin guda biyar akwai hal- hadarat hadaratul ah, hadaratul anasuti wanda a nan ne zaka samu ibara Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma salli ala Muhammadin hadaran nafsu nafsu Muhammadin kenan ko eh nafsu Muhammadin nafsu Muhammadin nan ne hakikan Muhammadiya a halarar jukkuna a duk to anan sannan kuma in ka matsa sai ka in ka matsa daga nan a malakutu sai ka sa in ka matsa daga nasu sai ka samu malakutu a malakutu nan ma zaka alamu sallallahu alaihi wasallam min alfati to anan zaka samu malakutu lima gulqa wal khatib nan zaka samu jabarutu wal khatib lima sabaka nasu laki bilaki nan zaka samu lahutu wa nasu laki wal hadi la saraka mustajib anan zaka samu hahutu duka halorori din nan guda biyar to gaba ɗaya a cikin salatu fatih zaka same su Allah ya dace da mu saboda haka wannan kenan Allah ya datar da mu wa qala radiyallahu anhu maulana ya faɗa Allah ya ƙara mai yadda kan wihan bil wazifati dan ya gaya maka girman da ke cikin wazifa ta dariƙarsa yace man yahdurul wazifata kullu yawmin duk mai halartar wazifa kowane rana la yuktabu alaihi zambun ba za a rubuta mai zanibi ba wannan fa la darabar da fihi ba mamaki a cikin wannan me ake karantawa a wazan- wazifar sai dai in baka lura da me ake karantawa ba wajen zama ne ake karanta istighfari 33 istighfari 33 ya cancanci ya kankare zunubi bayan an karanta salatin istighfari 33 sai a karanta salatin fati 50 salatin fati 50 Allah zai maka salati duk guda ɗaya a hamsin din nan Allah zai maka nawa goma duk guda ɗaya a hamsin din nan Allah zai maka goma bayan nan a zo a yi la ilaha illallah ɗari bayan la ilaha illallah a zo a yi jawhara sha biyu duk wanda bai fahimci waɗannan abubuwan za su kankare zunubi ba to ni ko ban san wani ba addinin nan da zai kankare zunubi ba in dai istighfari 33 salatin annabi 50 la ilaha illallah 100 ga jawara ita ma salatin annabi 12 ba su kankare zunubi ba to menene zai kankare zunubi Allah ya dace da mu ومن صلوات القطب المكتوم yana daga salatan da Maulana Shehu Tijani yake da su radiyallahu anhu Allah ya ƙara yarda a gare shi jawharatul kamali akwai jawharatul kamali allati talaqaha min sayyidil wujud sallallahu alaihi wa sallam wanda yake sheta daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam mushafa hasan baki da baki ya kazatan nama nama a farke ba a bacci ba a farke ba a bacci ba jawhara tana da wasu asararu da wasu abubuwan mamaki wallahi kullum rika karanta bakwai ka kwanta a waje mai tsarki rigarka ta zama da tsarki tufaf a wajen kwanciyar ka ya zama da tsarki kana da alula ka kunna turare kullum ka rika karanta bakwai bakwai bakwai Allah zai rika yawan azurta ka da ganin manzo Allah a mafarki ka karanta ka gani qala radiyallahu anhu shau yace Allah ya kawo mai yadda a adani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya bani salatan salati tusamma bi jawharatul kamali ana ce mata jawharatul kamali man zakaraha duk wanda ya karanta ta isna kai asharata marratan sau goma sha biyu wa qala yace hazihi hadiyatun minni ilayka ya rasulullah ka karanta jawhara goma sha biyu wannan ba ana nufin ta wazifa ba idan ka gama sai ka ce hazihi salatu hadiyatun minni ilayka ya rasulullah idan da hausa ne ba za ka iya da larabci ka ce wannan salatin kyauta ce daga gare ni zuwa gare ka ya annabin Allah idan ka faɗi haka cewa ce faka anna ma zarahu duk wanda ya wannan kamar ya ziyarci annabi ne fi raudati hi sharifati a raudati madaukakiyar nan wa ka anna ma zarahu ya Allah salihina kamar ya ziyarci dukkanin waliyan Allah ne na gargare min awwalul wujudi ila waqti tun daga farkon halitta har zuwa lokacin da ya karanta wannan salati wa fi riwayatin a wata riwaya shi ce ilal afati kamar ya ci gaba da ziyarta annabi ne har abada kama fi kutufi daniya kamar yadda zuwa cikin littafi wanda ake ce mai alkutufu daniya shi ma fikihu ne na dariga na dariga tijaniya zuwa mu Senegal muka siye shi am wa kana fi jawahirul maani sho da ya faɗa a jawahirul maani idan dan uwa ka duka sani anna hadhihi salata kaga wannan salatin al-musammata bi jawharatil kamali wanda ake ambata ta da jawharatil kamali fi madai fi madai sayyidir rijali cikin yaban shugaban mazaje hiya min imla'i sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam tana daga cikin imla'in shifta da annabi yayi mashawu tijani al sheikh ala sheikhina al qutb al qutb al rabbani maulana abul abbas tijani tana daga shiftar da annabi yayi mashawu tijani wato tana da wasu abubuwa da a ce ko da mutum mafiya yawa musamman mata da ke fama da jinnu kaga da mace za ta zamci karanta ta to kona aljanu take nan da nan nan da nan da kwarai kuwa mafi yawa akwai yaran da na bai baiwa wazifa mata haka mafi yawa masu matsalar jinnu a cikin su salatu jawar ka ji haddatuwa a wajen su ko a kwanan nan akwai yaran da ta mun kukan haka kuma inda na fahimci cewa tana gama gaya mun ban san tana da matsalar jinnu ba amma tana gama gaya mun malam tun da ba ta wazifan za ka yi shekara bakwai eh da ta ce malam wallahi na kasa haddasa salatu tana gama gaya mana kina da jinnu ta ce gaskiya na da su amma kan wata da ta karɓa wazifan a kurkusa ita tin tin tinin tin ta haddace kuma a lokacin akwai wasu addu'o'in da na bata su kuma cikin sati ɗaya ta haddace su ba sa son ta haddace ne dan in ta haddace tana karanta wallahi ba sai bayan da za su yi da ita saboda tana da wani irin abubuwan ban mamaki jawharatul kamali Allah ya zata gama na'am to wannan shine a shau ya ci gaba da cewa أن إعلم أن هذه الصلاة وأن الصلاة المسمى بجوهرة الكمال ودا كتشم جوهرة الكمال في مدى سيد الرجال سكين يبشو قبا مزاتي هي من إملاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنا رجع شبتر شو تجاني الدالة تبتا قريشي على شيخنا القطب الرباني أبسا شيخ مقطبي ميرينون هلتا مولانا أبي الأباس مولانا شو قبا مو أبان أباس التجاني بتجاني وذكر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خواصة النبي أنبتا متى كيف أنت تندر جوجي منها نرجع كيف أنت تندر جوجي جوهرة أن المرة الواحدة منها أيا إنك كرنتا تعدل تسبيح العالم تنا بيدي التسبيح لديك عن التسبيح ثلاث مرات سوءك ومنها yana daga gare ta anna man qara'aha tab'an duk wanda ya karanta jawhara kafa bakwai ya haduruhu ruhun nabi sallallahu alaihi wasallam ruhin annabi zai halarto inda yake shi ya sa ma in ka karanta ka kwanta bacci sai Allah ya azurta ka da ganin annabi kafa bakwai bakwai kafa bakwai wal khulafa'il arba'ati da ruhin sai Abubakar da Umar da Usman da Ali wa min anam ma da mai kurha matukar ya da wame yana karanta ta wa min yana daga gare ta anna man lazamaha duk wanda ya lazamci karanta ta aziyada min sab'i maratin sama da kafa bakwai يحبه النبي صلى الله عليه وسلم محبة خاصة النبي زي سوشي سوشي بنتكي وهذه الصلاة وأن صلاة تجوهرة الكمال أملاها مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مولا شو قبمو النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء الإملاء انت من فيده شريف دقو قرار شمدوككي يقظة لا مناما أخرري فأبتشيبا على سيدنا رضي الله عنه تسر شو قبمو شو تجاني رضي الله عنه وقد شرحها رضي الله عنه شو تجاني متى شرحي شو تجاني متى جوهرة شرحي duk da yake sharhohin da aka yi jawara za su kai guda kamar goma sha biyar ko dan kala ashirin ma ni dai a takaice ina da uku yanzu ina da halul akafali ina da na mutum maidanul fadli wal ifdali sai kuma sharhin na shehu tijjani to sauraka idan karatun ya zo kanta wata rana to in muka ɗauki sharhin nata ne muka ce yi zali to wallahi shekara ɗaya ba ta gama ba in aka ce a zo a sharhanta ta a yanda take wallahi shekara ɗaya ba za ta gama ba sannan kuma ga wasu gwalagwalan kalmomi na ma'arifa a cikin ta waɗanda suke da suke da ban mamaki amma wata rana din da lokaci ne za a sharhanta ta ɗin ko da sharhi takaitacce insha Allah Allah ya dafa mana a to wannan kenan sauraka wannan kenan وقد كراها رضي الله عنه بشرح جميل شو يمت شرحي شرحي wanda yake a bayyane wa zakara min fadliha ya ambata daga falalata anna man dawama ala qira'atiha duk wanda ya dawama a bisa karanta jawhara tadmanu lahu khairat dunya wal akhirah za ta lamu shi ne alkhairin duniya da lahira ita ce mafi girman zikri a wuridin maulana shehu muhammad ibrahim eh wannan shafin fatai ne ya faɗa ina ce ina ce ko miliyan nawa yake ya karanta ta eh miliyoyi ya karanta maza abun labari wa man zakara ha marratayn duk wanda ya karanta ta na fa tsallake wani abu abu mai yawa fa to yanzu na a na gama magana a shi akan jawaharatul kamali wata salatin da shiga nake bayani akai wa minha na daga salatotin da shau tijani yake da ita salatin da ake ce ma ya qutatul haqa'iq gol na haƙiƙoƙi kai wato akwai abin sosai a ɗariƙar tijaniya kaji su magana suke haƙiƙoƙi suke magana ba wai kwaya ɗaya ba ba haƙiƙa kwaya ɗaya ba gol ce ta haƙiƙoƙi rashin karatu malam malam jahili yana morewarsa Allah sai ka je buran masu shayi ka ji labarin a gaya maka menene haƙiƙa kowa in ya ɗibi shayi da irin abin da zai faɗa yau addini ya zama kai buran masu shayi ake ake ake bin shi waɗanda ke kan abu kuma yanzu ba za ka ƙarya suke kare kansu suke yi mun gode maka Allah da ka azurta mu da shagalta da kanmu Allah ka ƙara shagaltar da mu da kanmu da ƙoƙarin gyara kanmu don mu sadu da kai lafiya dan alfarma annabi Muhammadu wannan salati yana ce mata ya qutatul haqaiqi kol na haƙiƙoƙi fi ta'arishi bi sayyidil khalaiqi cikin sanar da kai shugaban kafansatu sunan salatin kenan to fadalar ta ce ashe nan nake magana wa hadhihi salat wannan salati ne suna ya qutatul haqaiqi amlaha maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shugaban mu yayi ma annabi yayi ma shauki jani imla'in ta min faidihi shariki daga kwararan shi wanda yake madaukaki ya kaza sallama nama a sarari ba a bacci a farke ba a bacci ba ala sayyidina radiyallahu anhu a bisa shugaban mu shauki jani radiyallahu anhu wa qad karaha radiyallahu anhu hakika shau yayi ma wannan ya qutatul haqaiqi sharhi بشرح جليل ده شرح wanda yake asarari a fili wa zakara min fadliha ya ambata falalata anna man dawama ala qira'atiha duk wanda ya dawama karanta wannan ya kutatul haqaiqi fadmanu lahu khairad dunya wal akhirati zaka lamun ce mai alkhairin duniya da lahira wa man zakaraha marratayn duk wanda ya karanta ta so biyu hissa baki da safe ya karanta so biyu wa marratayn fil masai ya karanta biyu da yamma غفرت له ذنوبه لا غفر سامي دكان ذنوبانسا الكبائر والصغائر من يا da kanana baligatan ma balaga duk yadda ko yawan zunubin ya kai wala ya qaulahu wahmun fi tauhid kuma ba zai samu imuwa ba a bisa abin da ya shafi san ilimin sanin Allah din mai karanta ta lakin amma in la ka karanta bil izni sahihi minu ka samu izini ingantacce daga shehu tijani radiyallahu anhu to kila wani a a a yau shi wace janin to ina zan je in gan shi to au min man udina lahu fital il ko muqaddamin da aka yi mai izini ya ya ya lakana ma muridai a wannan kenan a wannan ha muna magana bai mun gama baiti na a izini in mutuna kima ai kawai ai shi ta ce na in na faɗa yake to a kai littafin a wannan a hazabun wa'ura da dukkan waɗannan abubuwan duk suna ciki ba dukkan waɗannan abubuwan suna cikin wannan azabun wa aura da na shoci jani ba ba sai ke duk shehunan tijjaniya dukkan shehunan tijjaniya abu ɗaya ne dukkan shehunan tijjaniya abu ɗaya ne min hal musabba'atu subhan wa masa hikayatul azani aidan za a ce sa min ha yana daga abin da ke war ke kankare zulubai al musabba'atu a al musabba'atu bakwai bakwai ababen karantawa bakwai bakwai guda goma su ne al-musabba'atul ashru wasu auradai ne ake karanta ko ne kafa bakwai ko ne kafa bakwai ko ne kafa bakwai su din kuma guda goma ne an gane me nake nufi kuwa ko na ɗaya zaka karanta shi so bakwai ne na biyu so bakwai ba haka goma na ɗaya so bakwai na biyu so bakwai na uku so bakwai na hudu so bakwai ai ga san zamu karanto su to guda goma ne shi sake ce musu al-musabba'atul ashru ababen maimaitawa bakwai bakwai guda goma ana tare to ana karanta su subhan wa masa safiya da yammaci hikayatul azani haka nan kwaikwayon mai kiran sallah yana daga abin da ke kankare zunubai an gane ai daddada za a ci sa halin kasancewanka mai koyi da shi mai kiran sallah din al musabba'atul ashru hiya ababen karantawa bakwai bakwai din nan guda goma su ne البسملة والفاتحة سبعا ذاك كانت بسم الله الرحمن الرحيم تارة فاتحة كفا بخي نوا ديا لسا فاغاكي سنن البسملة وسورة الناس سبعا بسم الله ده سورة الناس قل أعوذ برب الناس بخي نوا albasmalatu wa suratul falaq sab'an bismillah da suratul falaq qul a'udhu bi rabbil falaq bakwai nawa albasmalatu wa suratul ikhlas sab'an basmala sai qul huwallahu bakwai nawa albasmalatu wal kafiruna sab'an sai basmala sai qul ya ayyuhal kafiruna bakwai nawa biyar ko suma ayatul kursi sab'an sanan sai ayatul kursi bakwai nawa shida ko sannan sai ka ce suma subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim adada ma alima wa mil'a ma alima wa zinata ma alima sab'an shi ma wannan subhanallahi zaka karanta bakwai nawa bakwai ko summa sannan allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم شما سو بكوي نوا تفضل سنة اللهم اغفر لي ko waɗancan mu fassara su ko su tun daga wannan tasbihin zuwa salatin ya kamata su mu fassara su ko yawa tasbihin ga yanda yake subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah walhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah wala ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya da tantance sai Allah wallahu akbar Allah shine mafi girma da ɗaukaka, wala haula ba wayau, wala kuwata ba ƙarfi illa billahi sai ga Allah, al'ali maɗaukaki al'azimi mai girma, adada ma alima, wannan tafi Allah ya yi shi gwargwadon ilimin Allah ɗin. Wa mil ama alima, wannan tafi Allah ya yi shi cikin ilimin Allah ɗin. Wajen ta malima, wannan tafi Allah ya yi shi yawan ma'aunin abin da Allah ya sani. An ji? Sannan Allahumma ya Allah, salli ka yi salati ala sayyidina Muhammadin ita shugaban mu annabi Muhammadu abdika bawanka wa nabiyika annabinka wa rasulika manzanka annabi ummi annabi wanda baya karatu baya rubutu ni ban yadda ce wanda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ba abinda annabi bai iya ba baya karatu baya rubutu shine ladabi yawa annabin da baya karatu baya rubutu dukkan ilimin duniya kuma da na lahira daga gare shi aka samu sallallahu alaihi wa sallam wala ali da alayansa wa sabi da sabansa wa sallim kai aminci ya Allah shi ma bakwai sannan Allahumma ya Allah Allahumma gfir li Allah kai gafara gare ni wal walidayya Allah kai gafara da iyaye na guda biyu wal mu'minina Allah kai gafara ga mu'minai maza wal mu'minati Allah kai gafara ga mu'minai mata wal muslimina Allah kai gafara ga musulmai maza wal muslimati Allah kai gafara ga musulmai mata al haya'i minhum rayayu daga cikin su wal amwati da matattu shi ma kafa bakwai ana tare sannan sai ka ce Allahumma fa'al bi Allah ka aikata gare ni wa bi Allah ka aikata gare su su ma'ana iyaye na din da mu'minai maza da mu'minai mata Allah ka aikata gare su ajilan wa ajilan anan duniya da lahira fi duniya fi din wal duniya wal akhirati a addini da duniya da lahira ma anta lahu ahlu Allah ka aikata mana abinda kai ka tantance da shi abinda Allah ya tantance da shi rahama da gafara wala tas'al bina Allah karka aikata gare mu wa bihim da su ya maulana ya shugaban mu ma na hanu lahu ahlu abinda mu muka tantanta in mu ne abinda muka tantanta kawai Allah ya samu auta ah to me muka yi mai ba abinda kwayar idan nan namu guda ɗaya in muka shekara dubu muna ibada wallahi ba mu biya ba to kuma ku sakuran ayyaya da su su kuma saboda in dai abinda mu muka tantanta ne wallahi ba za mu tsira a wajen Allah ba saboda Allah kai mana abinda ka tantanta ne Allah ya tantanta gafara da jin kai in ko mu ne azaba da akuba muka tantanta to Allah kai mana abinda ka tantanta ba abinda mu muka tantanta ba ya ga da doyin bayin Allah wannan shine addu'an manyan bayin Allah innaka gafurun Allah kai mai yawan gafara ne halimun mai hakuri ne jawadun mai yawan kyauta ne karimun mai karamci ne raufun mai rangwami ne rahimun mai jin kai ne shi ma kafa bakwai to wannan sune al-musabba'atul ashru sune al-musabba'atul ashru na'am ثم زجر المصبعات الأشر وهو sannan musabba'atul ashar din tana da zajar ma'ana addu'a da ake karantawa bayan an karanta ta ga ta nan ita kuma Allahumma bi nurika hadaitu Allah da haskenka na shirya ba din haskenka ba ni batacce ne wa bi fadlika ista'antu Allah da falalaka nake neman taimako ba din falalaka ba ni tashiyayye ne wa bika asbahatu Allah gare ka na waye gari wa amsaitu Allah gare ka na yammata na kai yamma zunubi kasiratun Allah zunubaina masu yawa ne baina dai ka ga su a gaba gare ka ya Allah astaghfiruka Allahumma Allah ina neman gafaranka wa tubu ilayka ina tuba zuwa gare ka ya hannanu ya mai yawan kyauta ya mannanu ya mai yawan baiwa as'aluka al-amna Allah ina roƙonka aminci a duniya da lahira da kabari da tashin alkiyama wal amana Allah ina roƙonka amana ina roƙonka amana min zawalil imani daga gushewar imani ya zama na mutu ba imani Allah ka kiyaye ni Allah ka kiyaye mu mutuwa babu imani Ah, wal afwa amma ma ba Allah ina roƙonka kai mun afwa bisa duk abin da ya gabata na kuskure na wa kana bi rahmatika Ah, wa ah, wa kana bi rahmatika ya arhamar rahimina Ah, wa- ah, wal afu amma ma ba afwa da abin da ya gabata wa kana bi rahmatika ya rahman ya kasance da rahmaka ne ya mai rahman masu rahama wannan sune ah, musabba'atu ashar wannan zajab kenan na musabba'atu ashar sannan yake ce ya rabbahu ya rabbahu ya rabbahu ya jabbaru shi ya rabbahu ya rabbahu zaka faɗa shi kuma sau uku sannan ka ce ya jabbaru ya jabbaru ya jabbaru shi kuma sau 21 sannan ka sake cewa Allahumma ya Allah inni a'udhu bika min sharri min sharri fadihataini Allah ina ina roƙonka ka tsare ni daga sharrin masifun nan gu- a kunyatan nan guda biyu a yi haƙuri kunyoyin nan guda biyu Allah ka kiyaye ni jin kunyar duniya Allah ka kiyaye ni jin kunyar lahira wa zulmatil a wa wa zulmatul ainaini na da duhu da duhu da idanuwa guda biyu wa humumul wa humumul faqari Allah ka kiyaye ni daga bakin cikin talauci wa daini da bakin cikin bashi bi hurmati jaddi al-hasan da alfarman kakan Hassan da Husaini sallallahu alaihi wa sallam shauki jani shi kuma wannan maratan sau daya kana sayyidina wa maulana shaykh radiyallahu anhu maulana shauki jani ya kasance kar akazal musabbatil ashara ya karbi wannan ya karbi wannan addu'a ne ya karbi izinin ta ne hazi wannan addu'a da muka karanta an shekhi sabiki da shehin shi da muka faɗe shi a baya din nan wa kenan a sheikh muhammudul kurdi al-misri akwai shehu shehu tijani mai suna mahamudul kurdi mutumin misira ne to a hannun shehu tijani ya karbi izinin wannan al-musabba'atul ashru radiyallahu anhu Allah ya dade shi wa huwa shi sayyidi mahamudul kurdi ya karba ne mushafahatan baki da baki anil khadir daga khadir alaihi salam amin sha Allah ya tabbata gare shi khadir din nan dai da suke tafiya da annabi Musa har yanzu yana ne ta kewayawa wanda Jalaluddin Abdurrahman Suyuti yana da littafi tabbatacce wanda yake tabbatar da cewa har yanzu Khadir yana nan a raye yana nan a duniyar nan ko shehi na mu sha Abu Sufyan ya taba ganin shi tabba wannan kai tsaye ya gaya mana radiyallahu anhu Ba- sosai kuwa kwarai kuwa wannan har tashi har gab da tashin alkiyama bayan Allah waɗanda Allah ya azurta su ya azurta su da ganin shi sukan ganshi sukan ganshi wasu kuma har ma ya karbi wasu su karbi wasu asraru a hannunsa amma akwai bayan Allah da tafiyar su tafiyar su ta kai tafiya ta ba ta su suke yi ba ba ta shi suke yi ba dalili saboda abin da ya tabbata abin da ya tabbata ko da kuji muna faɗa a cikin wani al'umma ko da suka fi shi ba dan ba annabi bane waliyi ne kuma ba waliyin zamanin annabi ba sauraka shehu ibrahim da ya ga shehu ibrahim zuwa ya ce shehu ya mai addu'a shehu shi ya yi shehu kai mun addu'a radiyallahu ta'ala anhu saura ba annabi bane ba khadir ba annabi bane ba wannan karatu zai tabbatar da haka cewa ba annabi bane ba wali ne duk da akwai sabani amma abin da ma- mafiya yawan su bai suka tafi akai wali ne daga waliyan Allah eh kawai Allah subhanahu wataala ya cika shi da ilmul ilmul marifati aka tura annabi Musa wajen shi suka yi tafiya nan ne da annabi Musa wanda suratul kafi ta kawo kissar shi to yana nan har yanzu wasu daga cikin bayan Allah kashifai suna gane shi ah wannan kenan ah qala shaykh Umar al-Futi fi rimah shaykh Umar al-Futi ya faɗa a cikin rimahu rimahu littafi ne da ke gefen jawahirul ma'ani idan jawahirul ma'ani mai irin bugun iziya ne to tsakiyar jawahirul ma'ani gefen rimahu to ya faɗa a cikin rimahu yana cewa wa ammal musabba'atul ashr amma wannan musabba'atul ashr din nan da muka karanta su guda goma nan faqad qala shaykh abu abdullah al-kharubi at-tarabulsi abu a shaykh abu abdullah al-kharubi mutumin tarabulsa ya ce innaha min al-awrad al-azimati wannan musabba'atul ajr suna daga cikin manya-manyan auradai allati jarat adatu salihina wanda al'adar bayin Allah na gargara ta gudana wal kubbari da bayin Allah masu yawan ibada ala qira'atiha a bisa karanta ta ya qara'unaha suna yawan karanta ta wa yudifunaha suna suna suna raba ta ila wazaifihim zuwa ga wazifofin su na yau da kullum wa auradihim da auradan su na yau da kullum qadiman wa hadisan tuntunin tsayi da kuma yanzu gudwatan wace ta suna karanta ta safiya da yammaci mu ma a dariƙa tijaniya safiya da yammaci ake yi wala ne zan shiyuhu shehu ne ba su gushe ba radiyallahu anhu Allah ya dada su ya amuru ne ikwanahum suna umartar ƴan uwansu wa su wa ashabahum suna umartar sahabbansu bi qira'ati hada karanta ta wai hudunahum alaiha suna kwadaitar da su akan karanta ta wa qad asnada hadithaha abu talib al-makki abu talib al-makki ya jingina hadisin ta tilkuti a cikin zaɓi na ce mai kutil kulubi an an kurzi bini wabrata daga malamin da ce mai kurzu dan wabrata kana ce wa kana min al-abdal yana daga cikin wani yadda ake ce musu abdalu an akhil lahu shi kuma ya karbe ta daga wani dan uwan shi min ahli sham daga mutanen sham shi kuma an ibrahim ibrahim taimi shi kuma ya karba daga ibrahim taimi an al-khadir shi kuma ibrahim taimi ya karba daga khadir kadir fitar da na Musa shi kuma kadir gawa annan nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma daga annabi ai almajirin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wa fadluha falalata ita al-musabbahat al-ashr dinnan kama qala al-a'immatu al-a'lamu kamar yadda shugabanni jagorori suka faɗa min ahli tahqiqi ma abota kankadewa da rerewa a ilmomi na addini wal ilhami ma abota ilhama anna fi qira'atiha bil ghadati wal ashi a karanta karanta ta da safiya da yamma a sararin akwai sirrika nuraniyata masu haske lisaniki daga masu ga masu suluki a hanyar Allah min ahlul bidayati daga wadanda suka fara kaman mu kananan muridai wa anwara tana da kuma haske rabbaniyata na fadar Allah lil wasilin daga wadanda suka samu saduwa zuwa ga fadar Allah mana wadanda suka yi wusuli kenan a'a min ahlul nihayati wadanda suka kai kololuwa wa man istadama ala qira'atiha duk wanda ya kara ya dawwama akan karanta musabba'atul ashru fata Allah alayhi Allah zai bude mushi abwabal khairat kofofin alkhairori wa ziyadati kofof da kofofin dadi na sirrikan Allah wa fa wa atfa anhu hararata shahawatit turabiyati Allah zai buke mushi zai buke mushi mana zai kashe mai zafin sha'awoyin karkashin dukkan da ba na fadar Allah ba mana duk abin da ka san misali dukkan abin da ka sani ke kai bayi ga halaka zafin sha'awar wannan abin da yake kan ke kai su ko ba gaba misali misali wanda ya da misali ya ci kuɗin haram misali ya ci yadda ya ci kuɗin haram tsananin tsabar sai shiga kuɗin nan ne ya sa ko ba gaba ya kasa wadata da nashi na halal wanda ya damu da ya sha giya tsananin tsabar sha'awar wannan giya ne ya bar dukkan waɗannan kalan abubuwan shan gasu nan da yawa ko ba gaba wanda ya damu da ya zina idan yana da mata tsananin tsabar kwaɗayi kar wadatu sai ya bar nashi na haram ya faɗa ma haram wanda ya damu da ya luwaɗi tsananin tsabar sha'awar sai ya saba ma to wannan shine hararatu shahwatu turabiyya to idan kana karanta musabbatul asharu za ta fice maka wannan sai zamanto shaw radiyallahu anhu yana faɗa cewa suna da muridan da suna da muridan da sai an kama su da karfin tsiya an je an kai su wajen matan su to da sun gama manta amalu da karfin tsiya ake kai su wajen matan su saboda kasa ba fara'in su da iskira iskira su kawai a fadar Allah sun manta da kowa da komai ma ne mutane to wannan aura dai suke haifar da wannan Allah ya dace da mu wana hika biha khususiyatan malan ce kai wannan ya isa ke bantacciyar daraja ga wannan addu'a wa razaqahu al-barakata wanda ke karanta ta Allah zai azurta shi da albarka fi dinihi wa dunyahu wa akhirati a addinin shi da duniyar shi da lahirin shi bayan nan wannan wara batinahu Allah zai harkaka batinin shi bi alwaris sa'adati da harsashe na arzikin lahira Allah ya ji kan Maulana Shehu Mansur Jani Halifa ina ka ce asfa'adun ce ce daɗin kai daɗin kai haka yake fassara Allah ya kara mai karaman lahira wajen mala zahirahu Allah zai zai zai adance zahirin shi bi asarin siyadati da gurabu na shugabanci wa ga nafaqarahu Allah zai wadatar da talaucin shi wa yassara usrahu Allah zai sauƙaƙe tsananin shi wasu hala asbabahu Allah zai sauƙaƙe mai hanyoyin neman shi waka tafa durrahu Allah zai yaye mai cututtukan shi waka fahu sharra kulli dajin Allah zai kiyaye shi sharran dukkan wani mai wuce iyaka wa bajin Allah zai kiyaye shi sharran dukkan wani azzalimi wa hasibin Allah zai kiyaye shi sharran dukkan wani mai hasada wa harasahu Allah zai kare shi min sharri shayatin min shayni min sharri shaytanir rajim daga sharri shaytan abin jefiwa daga rahamar Allah wa fiha kai kaga cikin wannan al-musabbatul akaru ismullahi al-azim al-a'zam akwai sunan Allah mafi girma a cikin ta wa zakiruha mai ambatanta wannan musabbatul ashru safiya da yammaci la yaqau alaihi basaru ahadin illa ahabbahu babu idan wani bawan Allah na Allah da zai gani sai ya je na son shi wato shi na Allah duk mutanen bayin Allah na Allah zaka ga suna son shi ana tare wala sa'ala bihi shay'an ba zai roki Allah wani abu da wannan musabbatul ajali ba illa Allah sai Allah ya bashi illa Allah Allah ma sa'alahu sai Allah ya bashi abin da ya roka wa fawaidu haka siratu gaskiya fa'idodin wannan addu'a al musabbatu al musabbatul asharu suna da yawa wa sararuha kasi'a jaliyat jalilatun sirkanta madaukaka ne intaha wannan magana ta ta tike min al kawkabi daga littafin da ake ce ne al kawkabu hikayatul azami na daga abin da ke kankare zunubai ya sa mutum ya zamanto kai da zunubi kai kayan mai kiran sallah a lokacin da yake kiran sallah ana tare an umar bin al-khattab radiyallahu anhu qala an karbo daga sayyidina umar yadda Allah ta tabbata gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza qala al-mu'azzin idan mai kiran sallah yace Allahu akbar الله أكبر فقال أحدكم كيف يمشي ما يجي الله أكبر الله أكبر ثم قال سمي كلا صلى الله أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله كما كفر ثم قال سمي كلا صلى الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله kai ma sai ka ce ashhadu anna muhammadar rasulullah kamar yadda mai kiran sallah yace sun makala sai mai kiran sallah yace hayya ala salat wa anan ba hayya ala salat kai kuma zaka ce ba kala sai ka ce la haula wala quwwata illa billah sun makala hayya ala fala sai saka ce hayya ala fala nan ma ka ce la haula wala quwwata illa billah sun makala sai saka ce allahu akbar allahu akbar kai ma ka ce allahu akbar الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال كما كتي لا إله إلا الله كفنا من قلبه دك cikin zuciyarka ba a baki kawai hankalinka na waje ba wani waje ba manzo Allah shi wanda ya haka da salal jannata zai shiga aljanna rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi hadisi ne ingantacce wa da tabarani imam tabarani ya fitar da hadisi bi isnadihi da isnadin shi an maimuna radiyallahu anha daga maimuna ummul mu'minin maimuna matar annabi ya gala su tabbata a gare ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya ce au kama ya tsaya manzo Allah ya tsaya baina sabtin rijali wanda sai tsakanin safun maza da mata a masallaci annabi sai tsaya tsakanin safun maza da mata fagala sai ce ya ma'asharan nisa'i ya ku taron mata idza sami'tunna idza sami'tunna azana hadha al-habashi idan kuka ji kiran sallan wannan mutumin habashan yana nufin bilal wa iqamatahu kuka ji iqamashi fa kullu su ku fada kama ya kulu kaman yadda bilal yake fada fa inna la kunna lalle ya tabbata a gare ku inda kuka fada bi kulli harfi ko na harfi daya alfu alfi darajatin daraja miliyan daya kiran sallah mata in kuka ji ana yi ku fada annabi ya ce za ku samu lada miliyan daya daraja miliyan daya a wajen Allah mata aka ce ba ana ji kala umaru sai sai na umar yace ya rasulullahi haza min nisa'i haza min nisa'i to wannan na mata ne amma nin rijal to mu kuma maza yaya kenan قال سي منزل الله ce bi ifahu ya Umar ku miliyan biyu za a ba ku ya Umar mata ku ya hakuri muna gaba wallahi tallahi Allah ya dace da mu da mu da mata duk Allah ya hada mu a gidan rahama alfarma annabi Muhammadu eh ikamu ma za ka yi amma in ka tsaya ma in ka wadatu iya kiran sallah ma yayi ana tare وعن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم an karbo daga abu hurairah ta yadda Allah tabbata gare shi yake mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a faqama bilal sai bilal ya tashi yinadi yana kiran sallah falan ma sakata yayin da ya shiru qala sallallahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce man qala mithla hadha yaqina duk wanda ya faɗi irin abin da bilal yake faɗa yana da mai sakanta cewa zuciyarki da kalan jannata zai shiga aljanna رواه النسائي امام النسائي وابن حبان ده ابن حبان والحاكم ده حاكم وقال يتي صحيح الاسناد ان غنتتن اسناد حديث yake kira shi lalle hadisin shi manzo Allah yake kira sallah da iqama tunda kaga cewa yi a idza sami'tuna azana hadha al-habashi wa iqamatuhu in kuka ji kiran sallarsa da tada iqamarsa to ku faɗi abin da irin abin da yake faɗa saboda haka suna da ladan miliyan ɗaya mu kuma Umar ya tambaye mana to mu ba ya Rasulullahi manzo Allah ce kuna ku miliyan biyu ne Allah ya dace da mu to mun zo kan ƙarshen wannan baiti a rana ita yau za mu ci gaba da bayani ne akan abin da ya shafi salatin annabi zai sake maimaita mana magana akan salatin annabi dan duk a abubuwan da ke kan garzin ne bai babu kamanta saboda ka baiti na 90 daidai za mu tashi zai sake mana magana ne akan salatin annabi dai Allah ya dace da mu da alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada mu dukkanin mu a gidan aminci amin